إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ci gaba da karatunmu na alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz daga nan masallaci ko mu ce markas ahlus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaran yau insha Allah za mu yi darasi na 76 a wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz a darasinmu na ƙarshe na 70 yau muna muna 20 daidai ga wata na zulka'ada hijira shekara 1437 wanda ya dace da 23 ga wata na 8 shekara 2016 ƙarshen karatunmu na wancan darasi na masa'alar azumin subdu kuma bayani da muka yi na kan cewa azumin subdu in ba farilla ba ko da wani abu gidan katamna ko ganyen inabi ko kafsan inabi ko dai wani ice katamna don ka karya dai muri dai magana kan azumi na subdu in ba farilla ba barin shi shine ya lafiya huta daga shiga cikin shuba shiga hani kai a takaici sai masala za mu tashi a yau ya ce Sani don a wancan darasi mu da muka yi masalar kwanakin da ba azumi mun jero kwanakin sallah na layya kwanaki na layya da kwana uku bayan sallah kuma ina ga shine muka ambata a wancan darasi namu na kwanaki biyu na idi kinarar sallar layya da sallar azumi kuma haka kwanaki na kwana uku na bayan sallah da ranar juma'a ita kadai kuma da ranar subudu ita kadai kuma cewa dai murya bayani kun ranar subudu in ba faralla ba shine abin da ya kubuta daga shiga cikin hali kenan sai mas'ala ta biyar kenan za mu tashi a yau wurare da aka hana yin azumi a cikinsu ya ce an nisfu thani min sha'ban liman lam takun lahu ada an hana azumi a kashi biyu rabi kenan na ƙarshe kenan bayan sha biyar a takaice ga sha'ban kenan bangare na biyu rabi na ƙarshe amma wannan ga wanda adatan bai azumi ba azumi ba ne ba wanda ake na yau da kullum haka kurin kuma nan duk da masala ta za mu gani wanda malamai na magana kan wannan masala na bayan mun karanta watan da mazala yake kusan azumta gaba daya kuma nan an ce rabin sha'aban ba su a yi wani ya karantar da kai ce annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya saba azumi dama shi kenan yana yin wannan kwanakin ba dan ba iyaye bane ba duk mas'ala ana gudun taryan sallah kai taryan azumi taryan irin irin masu tare dan ka a ce ka fada a cikin ramadan kai dai ka ci kai azumi nassan hadisin da ya dogara kan shi ya maganar hana azumi a kashi na biyu na tsakiyar ramadan na tsakiyar sha'ban hadisin da abu dawud ya ruwato haka tirmizi haka ibn majah an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal idza intasafa sha'ban fala tasumu idan sha'ban yayi tsakiya ka kuyi azumi shi mai dogon magana wa anhu wata ruwaya ta shi abu hurairah kuma wannan ruwaya imam bukhari ya roto haka muslim ya roto da sauran wuraren sunna irin su abu duka dai sunna arba ga sun karuwa yi imam ahmad imam abu dawud da tirmidhi sai ibn majah bayan bukhari da muslim sun karuwa yi a yake cewa inji abu huraira manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yataqaddamanna ahadukum ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm kaji magana kenan wannan ruwaya tana maka bayanin kenan a cikin rabin ga abin da ake magana kan shi ya ce manzan Allah salasalam ya ce la taqaddamanna ahadukum ramadan kaddayanku ya gabaci ramadan ya fara kenan da bisawun yawmin kwana daya ko yawmaini au yawmin ko kwana biyu kenan wannan shine babban a cikin tsakiyar ma wannan kwanakin su ne karar ake magana hani a kansu kuma su kansu kwanakin biyu na kusan kama azumi sai ya ce illa an ya kuna rajulun kane su musamman sai daman wani azumi da kake ya dace da misali yanzu mai azumin litinin ko alhamis sai zamanto alhamis ce dibo hari ko litinin dibo hari ko kananan litinin duk dai wannan a cikin kwanakin na di abu in akwai azumin da ka saba yi imami litinin ne imma wani azumi ne nazar ya kama a wannan rana ko na kafara shi ne in akwai azumi mai dalili da daman kake yi to a nan kenan ba kayi ba ne ba don ka tari watan ramadan kenan asalin abin gudun neman tariyar ramadan wai da neman dacewa yan shubaha yan kokonto cikin addini so ke magana masu ka aje ka san amma dai hado kai kai dai haka nayi da yawa masu gadam azumi a yau ake rigima azumi ko su sun yi bayan sallah wai wasu addini ne a wajensu wai gudun ka aje ka sha a cikin ramadan to shi kuma na ba addini ne ba saba ma sunna ne eh saba ma sunna ne ba a addini da shubha yace kenan idan illa an yakuna rajulun kana yasumu sawma he in da ma mutun iya wani azumi da ya dace da wannan rana ta dibo hari ko sauran kwana biyu falyasum zalika al-yawm to wannan in dai akwai kenan wani dalili kana iya azumi a wannan rana ta yawon shakki ma'ana ana gobe daya sauran kwana daya kwana biyu kana iya azumi a cikinsu in dai akwai wannan dalilin da aka ambata na azumin da ya zo mai dalili yanzu nan magana ta kare sai kuma ya yawon shak ainihin muna cikin magana ta azumi tsake sha'ban sai ka maka wannan mas'ala nan iya shi'urikin karantar da kai cewa da aka yi maganar rabin sha'ban kenan abinda ake gudu shigar ramadan ko tariyar ramadan tunan kuma ya zama kamar ala guda kurin ta azumi yau mu shak ranar diba ana yau misali misali me yau an yi diba ba ga wata ba tun da yau mun diba ga wata ba ta gudun ka aji an ga wata a wani gari ne ban gan shi ba ka a gobe azumi zan yi gurin irin wannan abu nan eh lalle yau dibo hadu ce ma ban gota ba sai ka ce kurin tsaya gobe zan yi azumi gobe saboda ka ajiye an gashi a wani gari to shi wallahi ne eh ya an gani abu ɗaya da ake yace ma ka kame baki kaka ga gashar ruwa gaji labari amma ba azumi da niyye ko ma an gauta a wani gari dai na azumi na ba yi me hujja akan haka sai ka ruwaya wadda cikin suna arba'a sun zo da ita kenan abu dawud ya ruwato haka tirmizi da sa'ib ibn majah da sun ka ruwaya ana ammar bin yasir radiyallahu anhu قال من صام اليوم الذي من صام من صام اليوم من صام اليوم الذي شك فيه فقد عسى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر كي labari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Ammar bin Yasir ke cewa a ruwaya duk wanda ya azumi a ranar da ake kokonto a cikinta faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam ya sa'a baban qasim ya saba annabi ya saba annabi kenan sallallahu alaihi wasallam kenan azumi rana shakka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne kina shi ma ba azumi ranar da ake kokonto an gwada ko ba ga wata ba sai saumu dahar wa in afatar da ayyamul manhiya anha azumin kullum ya ce kai wannan ake azumin kullum an hana ko da ka ci abinci a kwanakin da aka hana azumi irin ranar sallar idi ta layya ko ta azumi ko ayyam ta sharik wannan kwanaki kace kai kai baka ci abinci ba a wannan kwanaki da aka hana azumi a cikin su ko ka ko da an dai kullun ka azumi ko an hana shi da akwai masu kawo maganar in ka dauke wannan kwanaki ba kai layi ba an abdullahi bin amr radiyallahu anhu عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت لا سام, لا سام من سام الأبد وانا رواه إمام البخاري مسلم سروته حديث حديث كي عبد الله بن عمرو بن عاص radiyar annabi ke bada labarin cewa qala li rasulullah sallallahu manzan Allah sallallahu ya gaya mini kiran manzan Allah da kanshi ya gaya mishi yace mini ya abdullah bin amr innaka latasummu dahr wa taqumu al-layl kai lalle labarin yake ya same shi kana azumi kullum kana tsayuwa dukkan dare irin can ne ba mun ambata mata shi ta jaje ga baban shi kuma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kirawo shi ya mai tambayoyi na irin yanke da duniya gaba daya na azumi kullum tsayewa cikin dare kuma dabarin iyalan shi to anan da magana da yake anan annabi ya ce mishi wa innaka idza fa'alta zalika in kai wannan abin da kake aikatawa na kullun dare azumi wuni azam yace haja mata lawal ayn wa nakat idan ka ido zai rauni kuma idan ka zai kurmi ana zai fada da yunwa shi ya rauni kuma yake za ka rame domin ido aka rame me ake ido ki fadawa ko shi ne kenan hajja matsalar ayin wani hakan ido zai rauni kuma ya koma ciki ma'ana ce siffa ce ta raka rami kuma ganin ka ya rage yunwa wannan hadisi sai ya ce la sama man sama al'abad bai ba azumi wanda ya azumi hakulin gidan ba azumi wanda bai batarwa ce lafatar wala sam bai ba azumin ko bai ta abinci ba shi bai ta abinci ba ya ji daji kuma ba azumi wani bai a sunna kullum azumi ba ba kai ba azumi a wajen aishar an na Allah kuma ba ka ta abinci ba ka more kenan ka biya kenan shi ne ka biya kenan wannan duk da an samu cikin malamai magabata ta jamhur na mazahib suna ga a an aka yi tun da an kai baka yi ba kwanakin sallah kana iya yi ta samun ruwayoyi zahirar ruwayoyi ire-iren wannan irin ruwa da kace annabi da ya mishi magana cewa iyaka ka sha ka yi azumin annabi dawud ka yi yau gobe ka sha ya ce ƙarfi na haka annabi ce lafatar min zalik ba azumin da ya kai wannan kuma annabi tsaye da shi ta da haka kenan gaskiyar magana ba da'a bace ba ga Allah yin azumi kullum ba mai cikin ɗaya ga Allah kwanon kai baka azumi suna azumi ba musamman lada kuma kai baka ci abinci baka more shi ne cewa la samun samun abad bai yi ba azumi wanda ya azumi ha kullum ba azumi ba ne ba sai wa ana abi qatada wa ana abi qatada anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam faqala ya rasulallah kaifa tasum فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما رأى ذلك عمر قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا سام ولا أفطر وانا رواية إمام مسلم يروتو هكا أبو داود هكا ترمزي هكا إمام النسائي أبو داود النسائي نبايا إمام مسلم أبو داود إمام النسائي أبو أبو قتادة كيتشوا ata rajulan anna rajulan ata annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ya rasulullah ya manzo Allah kai mata sun ya ne azumin ka ya ne kamar ya kake azumi yawan kamar tambaya ta bin diddigin azumi annabi sai ya hushi ga wani tambaya ba ta mai dadi ba annabi ya hushi faga jibar rasulullah sallam annabi ya hushi min kauli ta irin wannan tambaya da ya mishi falamma ra'a zalik umar da umar ya ga annabi ya hushi ga wadda tambaya kamar ta kwarewa mota ta tashi ta kaɗe katkat kenan sai da umar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hushi sai umar ya zo yake cewa radina billahi rabba mun yarda da Allah ya kamata ya rasulullah mun yarda da Allah shine ubangiji wa bil islam dina kuma mun yarda musulunci shine addini wa bi muhammadin nabiyya mun yarda da muhammad shine annabi kenan ba ma shakka kan wannan dan haka na'uzu billahi min ghadabillahi min ghadab rasuli muna neman tsari a wajen Allah muna neman tsari a wajen Allah da hushin Allah ko hushin manzon shi falamma raddiduha umar yana kunkun wannan magana ta raddina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya na urzu billahi min ghadabi min ghadabi rasuli iya ma mai tauna magana hatta sakan ghadabi rasuli sallallahu muhammad za Allah hushin da ya annabi ya sauka fa qalat ya rasulullah sai yanzu annabi kin ya sauka yanzu kin annabi tambaya mai ma'ana cewa ya rasulullah kaifa biman yasumu dahra kullahu yaya matsayin mai azumi kullum ya ce la sama wala aftar shi bai ba azumi bai suna azumi kun fita abinci ba ke na kurin halarci abin za suka ce shi ne la sama wala aftar bai ba azumi kun bai ci ba ya baka shi wala kurin kenan ba azumi ba ne ba ibadar Allah ba ce ala kitabin ma ai su ma san Allah ne saka suka ba kansu wani rubanan ci ko Allah Allah masa zaki ko ai su ma san Allah ne amma bai dace shara ba sai annahyu an siyam almar'a wa zawjuha hadirun illa bi idni maganar hana azumi an hana mace ta yi azumi mijinta yana gari na azumi na fila sai dai in ta tambayi uzunin mijin kenan mace ba za ta yi ba azumi na nafila mijinta na gari he da uzunin shi ko ta wanda ake wani azumin mijin yana da haƙƙin ya kare wannan azumin magana kenan kun ba alaihin komi ba ita ce ma mai lahi da ta ɗauki azumin ta gaya mishi ba shi ne magana nan me hujja akan haka sai kawo ruwa yadda imam al-bukhari ya roto muslim ya roto haka abu dawud haka tirmizi haka ibn majah ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا لا تسم المرأة بعلها شاهد إلا بإذن أبو هريرة بل لبارن cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasmul mar'atu mace katta azumi wa ba'aluha shahid mijinta yana gari illa bi idni sai kuwa in hata yi sai da uzunin shi kin hani ne laihi ne ta yi azumi ba uzunin mijinta alhali ko mijin yana gari laihi ne mata yi kiran shi ne karshen kwanakin da aka hana a yi azumi kuma da karshen mas'ala ta azumi yanzu sai magana ta itikafi al'itikaf shi ne keɓance kai da wani zama na musamman a lokaci na musamman a cikin masallaci don ibada kur ya ce wani itikaf fil ashirar al'akhirin mai ramadan sunnatun mustahabba iltimasan lil khair وطلبا لليلة القدر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر yace itikafi iya cikin abin da ke magana yin itikafi cikin fil ashar al akhir min ramadan a goman karshe na watan ramadan yin itikafi a gomal karshe ta ramadan matsayin shi sunnatun mustahabba sunna ce wadda aka so yace kuma iltimasan lil khair saboda neman alkhairi wa talaban lailatul qadar saboda neman dacewa da daren lailatul qadar ya kawo fadar Allah subhanahu wata'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar mun sabkar da wannan alqur'ani a daren lailatul qadar wanda an sana mana baitul izz wa ma adraka ma lailatul qadar kamar na abu na kan abu ne wa ya sanar da kai me ake kira daren lailatul qadar shin daren ana ne alqadar saboda matsayin girman daren ko kamar zo cikin sutu dukhan na daren da ake kaddara dukkan wani abin shekara wannan suna dai sunan daren ne lailatul qadar yace lailatul qadar khairu min alf shahr don latul kadar wannan dare guda yahi ba daidai baka cewa yahi yahi wata dubu nan kenan hatta lissahi da zaka yi da aka cewa shekara 83 a shalla ba ce ba ce yusawi ba iya daidai da wata dubu a a ta khairun nan a karantar da kai abun mai hwadi ne daren iya da daraja iyakar daraja har yahi wata dubu caka wata dubu wata dubu ba haka da sai wata dubu ne a yana can khairu ya yi ma ce wata dubu kenan Allah kaɗai ya san al'amarin girma abu Allah kaɗai ya san ƙadarin wannan dare hakika na abin shi dan an ba ku labari ne wannan daren ya yi wata dubu ma ai baka ce da nake wata dubu ko shi ta ya yi ya yi wata dubu wannan kenan Allah kaɗai ya san matsayin wannan dare ya yi Allah ce ya yi ya ce tanazzalar mala'ikatu ruhu fiha wannan dare mala'iku na sabka a cikin wannan dare suna sabka duniya kuma wannan zawa bi izinin rabbihim suna sabkowa ne da uzinin ubangiji latin mubaraka daren dare mai albarka wanda fiye kadar kula barin cikin ko a cikin Allah da ke misali an ce a shekara Allah akwai kadara da Allah kadara akwai rukumi a mazalla ta kadari shine Allah ake yin bajau ake cewa na shekara duk abin da za a yi a shekara an Allah ke ba mala'iku duka kenan da sahil abin za a yi bana wa zai ba wa za a hana wa zai mutu wa zai waye a shi daren ake yi abin za a shekara wannan shine daren bajau ake na yi komai rukumi na shekara eh fiya yi kaddar kula amurin hakima a cikin dawar amurin tsararre da Allah ya tsara a wannan dare Allah ya tsara shi dan ta kaddar kinan kwarai dare ne mai girman gaske to wannan dare mala'iku na sabka da uzinin ubangiji mai kula amurin dukkan wani lamarin shi bayi kuma an ce wannan dare salamun hiya hatta matsalar fajar ba irin wani bada sa'a ta juma'a awa daya ko na ga haske ya bace ya ga ta kaddar ba da mutane suka tsammani wani kana kana jiran ganin haske kaga walau ya zo shi ne kaga da kaza wuce a ba sa bace ba shi Allah ya ce wannan daren salamun hiya hatta madal fajr tun daga hadawar rana tun hadawar rana cikin aminci ake aminci zama malaiku ana nan hatta madal alfajar hakke to alfajar kina misali kina misali tun daga magariba an shiga tun daga magariba halke ta alfijir din misali ibadar da za ka yi ta awa ɗaya a wannan dare ta yi ibadar da za ka yi wata dubu kana yi awa dare ne mai riba valar kin abu misali ka yi awa ɗaya wanda nan kirshi na ta wanda ake sanya wata ibada don mi wai don ana gwalgwadon ibada ka gwalgwadon caɓa gwalgwadon lallanka a ɗaya kai a bi kai shi ne gwalgwadon abin da kai ne ba da daren za ya yi wani dare wanda ba shi ba ya yi ibada wata dubu ya yi akalla ce kuma tun daga fada rana shi yan wa idan kalwa yan wa idan mutum ya tsaya ya lura da wannan aya ko wannan sura za ka sani cewa kurin Allah subhanahu wata'ala ya ya ba wannan al'umma wani alkhairi wani wannan alkhairin kowa zai samu bakin kwakwaran shi illa mahi kokarin ibada mahi dacewa da kaso mu haɗi me ya ce saboda menene shi tun sabkan daren ka kai magariba ka yi isha ka yi misali kina da abin da ka san daren iya da wannan iya da wannan wannan matsayin kayan magriba kayan isha kenan kuma ga maganar isha na sai ana baka ladan wanda ya isha cikin jama'a ana ba shi ladan rabin rabin dare kuma ka zo kai wani saboda wani tahajjud ko kai na filoli awa ɗaya awa biyu ko awa uku ka kenan kwarai sai ka san yawaita ibada a wannan kwanakin goma na karshe saboda dacewa da ka samu ka san ibada mai yawan gaske kuma wani wani abu daya wai shi wannan dare a in dai bawa ya yi a wannan daren gurin goma tabbas sai ka samu abu illa dacewa in kai ibada kamar yawa shi ne amma kurin kata'an ne a wannan daren in dai ka yi ibada kurin ka samu wannan kaso na kaso na wanda ya yi ibada wata dubu wanda ba wannan daren ba illa ko wanda ya yi ka wanda ya yi ka ibada wani abu na ka ce ba a wani ya samu wani bai samu ba ina wani abu a shi anan kowa zai dace illa me wanda ya dacewa wanda ya tsaya shi muka ibada mai yawa ba abin da za a ce ya zo wani za a ce wani ya gani wani bai gani ba wani iya ciki shi kanka a duk wanda ya ibada Allah cikin wani kwanakin na Ramadan da dare kurin kenan akwai zaton cewa tabbas ya dace da shi muka ibada a cikin dalilin takadar tunda a daren a cikin Ramadan ne kuma Ramadan kin ma abin da ke mai kari goma ta karshe a goma na ƙarshe an ce 27 ko wanda a cikin abin da yi amma don an kai da ibada a goma ta ƙarshe sha Allah kana da kyakkyawan watar ka dace da wannan dare kuma ka sami ibada kaso mai girma insha Allah Allah taimake mu tanan zal malaka toru mala'iku na sabaka da mala'ika jibril na shi mala'ika amma nan saboda girman matsayin shi a cikin mala'iku ma sai bayan an kama mala'iku tanazzalu mala'ikatu malakuna sabkata wa ruhu kenan da mala'ika jibril an kawo shi iya cikin can kuma an kibance shi saboda matsayin shi yace fiha a cikin wannan daren tanazzalu mala'ikatu ruhu fiha bi idn rabbihim min kulli amr yace salamun aminci ci hiya ita wannan daren ne ta kadar kuma amincin iya nan hatta matala alfajar halkitowa alfajar wannan shi ne abin da yake wannan fakarakin sai ya ce an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان wannan ruwaya imam al-bukhari ya roto haka imam tirmizi aisha radiyallahu anha take ba labarin tana cewa manzon sallallahu ya kasance yujawiru mana yana yana makwabtakal masallaci kina iya koma masallaci a cikin ashar awakhir ramadan a goman karshe ta watan ramadan kuma yana cewa taharraw lailatul qadar fil ashar awakhir ku nemi ko ku yi kirdadan daren lailatul qadar a goman ƙarshe ta watan ramadan kenan a nan ake neman shi wa anha a wata ruwa daban ta aisha a ruwa da imam bukhari ya rahoto muslim ya rahoto take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal taharru taharru lailatul qadar fil witr min al-ashr al-awakhir min ramadan ta ce manzan sarasam iya cewa ku yi kirdadan taharu mana ku yi kirdado na lalatul qadar wannan dare mai girma ku neme shi a witiri mara na ce ma goma kashe ta tara madana ko na abin da ka sauka maka nan a goma karshen ma a mara a mara mara kenan me ka ce ampere ampere mara kuna hausa mara abinda kenan bai danwa da abin da bai danwa ko gwargwari an yi gwargwari kenan a mara ta watan ramadan ta goma ta ƙarshe kenan 21 daren 21 23 25 27 29 wannan shi ne mara kenan ta goma ƙarshe wannan shi kenan sai ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam ya hutu ala qiyamiha wa yuraghibu fi kuma manzana sallallahu sallam yana kwadaitarwa ko yana zabararwa akan tsayuwar wannan dare yana kwadaitar akan yinta yana zaburar da mutane kan yinta shi ya husu ala qiyamiha yana zaburar da mutane akan tsaye wannan dare wa yurghibu fiha yana kwadaitar da mutane da yin su da yinta ma tsayewa cikin daren ya gama kenan roman abu daga cikin abin da ya ambata na zaburar da mutane ko kwadaitar da su wannan sallah wannan wannan ibada wannan ta daren da ta kadar sai kawo ruwaya wadda bukhari ya kawo muslim ya kawo da sauran irin abu da da imam nasai عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أبو هريرة كيتشي رضي عنه يكيتشي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من قام ليلة القدر دون ديس أيس أيوة تنيمن درن ليلة القدر إذا أدرن كنا iya mai imanin wahatisaba iya mai imanin wannan dare kuma da neman lada ko yana mai imani kuma mutlaka iya da imani kuma iya neman ladan wannan dare ina ka haka kai da imani da neman lada kai ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi tashin farko dai za a gafarta maka duk irin abin da ya gabata na zunubanka Allah gafarta mana sai yake cewa wala ya kunu al'itikaf illa fi masjid amma shi itikafi ba a yin shi sai a masallaci ya kauli ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid Allah ce kakku kwanta da mata ko saduwa da iyalai alhali kun keɓanta kuna zamne a masallatayya fil masajid wannan ya ce wali annahu mu'ata kafa rasulullah salama kuma masallaci shine wajen da manzana salasa muke ita kafin shi kidan ba a gida ba wannan wannan mas'ala ta itikafi a masallaci mas'ala ce a wajen malamai sananna da matsalar saɓanin shin wannan masallatayya ko ina ko kuwa akwai wasu da aka ambata duk da zamacin jamuru da cikin malamai mahi yawa suna kan cewa ana yin shi a ko'ina a masallatayya kuma gana mahi kuma mai ƙari cewa a masallacin juma'a don kaka wata zuwa juma'a amma masala sananna wanda albani rahimahullah ya yi wannan bayanin kuma an samu cece kuce ko sa da tsakanin shi da sauran malamai na masa'alar ta cewa babu ita kafi sai a masallatayya guda uku wanda misali ga littafin shi mai suna qiyamu ramadan da ya yi da ya zo masa'alar itikafi da ya kawo sharaɗin itikafi na shi ma a kan haka ya kawo daga cikin sharaɗi ya kawo wannan aya ta kakku zamana da kakkunta da mata sai a cikin ma'ana kai kuna cikin masallatayya sai ya kawo magana aisha radiyallahu anha na cewa sunna cikin itikafi kan mutum ya huta sai da bukata wadda dole bai zuwa ganin marar lahiya bai zuwa bai mu'amala da mace ko shaho mace bai runguman mace kuma ba ita kafi sai a masallaci na jama'a kuma ta ce sunnal itikafi in ji aisha ya zamanto he da azumi to sai yake cewa wa yambaghi an yakuna masjidan jami'an لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة شيء ما نعرف هيتاي بكما يا كماتا يا زمن تو إن زي تكافي مسلاتي نجمعة saboda kada mai ita kafi ya buƙaci wuta zuwa wani masallaci na sallar juma'a fa inna la khuruj laha wajibun alai domin wuta zuwa juma'a wajibi ne da kada Aisha ta cikin wannan ruwa ta gabata la ta kafi illa fi masjid jama'a illa fi masjid jami'a Aisha ta ce babu ita kafi sai a masallaci na juma'a wannan magana Aisha kenan sai yake ce sun mu waƙabtu bayan wannan jalbani ya ce kuma bayan haka sai na tsaya mana he na samu wani hadisi sahihi sarihun sun waƙabtu ala hadisin sahihin sarihun yi khasisul masajid almazakura fil aya bil masajid salasa ya ce kuma he na samu hadisi sahihi kuma sarihi wanda bayanin shi karara ne ba shubha a kan shi shi na basarihi abinda ba shubha wannan hadisi sahihi sarihi ya ce yi hassisul masajid da Allah ce an tuwa kuma fil masajid ke wannan kuna zuwa cikin masallataya to hadisin da ya zo ya keɓance wani masallataya ne wanda ayat ta ambato su ya ce su ne al-masajidul haram wal masajidun nabawi wal masajidul aqsa hadisin da ya hassase wanda masallatayya da masajidul haram masajidun nabawi ke na makka da na annabi da aqsa na batul maqdis wa huwa qawlu sallallahu alaihi wasallam shine magana annabi sallallahu alaihi wasallam la itikafa illa fil masajid salasa ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu itikafi sai a masallatayya guda uku sai yake cewa wa qad qala bihi min as-salaf fi ma tal'ata Huzaifah ibn al-Yaman wa Sa'id ibn Musayyab wa ata yace kuma daga cikin suka yi wannan magana ta babu itikafi sai a wuri uku daga cikin magabata akwai akwai Huzaifah ibn al-Yaman Huzaifah na nabi ke ga ma sirrin shi akwai akwai Huzaifah ibn al-Yaman bayan Huzaifah sai Sa'id ibn Musayyab cikin malaman tabi'ai da ata bin abi da ata bin abi rafa kenan wannan sun mutu ƙarar sun wannan magana ta ba ita kafi sai a wannan wuri guda uku ya ce illa annahu lam ya zukur musul a ƙasa illa shi magana ta ata bai kawo musul ya kawo musul haram da musul na bayu kadai bai kawo na ƙasa wa qala ghayruhum bil masajid jami' mutalaka wasu malamai suna cewa dukkan masallaci ana iya yi dukkan masallacin juma'a dukkan inda ake juma'a matsalakan babu kayyadewa sai na makka madina ko babu kayyadewa sai na makka ko madina ko a ƙasa ya ce wa khalafa akharun wasu ma wani malamai ne dai wasu ma sun saba ma wa'annan masu cewa na juma'a suka ce wa laufi masjid baiti kai ko a gidanka na musamman masallaci ya kai ya kai ta kafi haka suka ce ya ce dai wala ya khafa أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المسير إليه والله سبحانه وتعالى أعلى ita duk da ka magana ce uku wasu ce ga nasir na magana masallaci uku kare aka ce makka madina aka sa wasu kuma sun ce he inda ake juma'a ya ce wasu kuma sun ce ma ko a masallacin gidanka za ka iya yi ya ce dai bai koyuwa ga kowa annal akhadha bima wafaqa al hadith ka rike abin da ya muwafaka daidai da hadisi a cikin wani maganin guda uku wani ya ce wani ya ce ko juma wani ya ce ko ina ha gidan kama ya ce to abin da dai yahi wanda ya kamata mu tahi a kan shi mu tahi abin da hadisi ya yi ishara kan shi karara shine wannan masallataya guda uku da aka ambata shi kenan akan haka ya tsaya yawan wannan mas'ala malamai sun ta magana da Muhammad Raddi a kanta gaskiya magana ya ce hatta domin akwai cikin sura sahiya na shi sun sura sahiya da ya kawo wani hadisi kwarai ya fada maganar har ya kawo maganar ta wanda Huzaifa ya kai ziyara Kufa wajen Abdullahi bin Mas'ud da ya je gidan Abdullahi ibn Mas'ud iya iya gida a hanya daga masallaci zai shi gidan shi sai ga a masallacin wasu na ita kafi ka ayyunwa ta yi ta kafi da ya je gidan Abdullahi ibn Mas'ud ya hoto yake cewa kai na ga wasu mutane a zamane sun zamna suna yi ta kafi tsakanin gidanka da masallaci baka hana su sai ibn musa ka ce a'a ko dai kai kamun ce hujjar su sun sun san wani abu kai sani ba sani ba yace anan sai huzaifa ya kama ibn mas'ud wannan hadisi na nan sallallahu alaihi ya ce babu itikafi sai a masallaci ke shi huzaifa ya da masaniya kan wannan magana ko da ibn mas'ud bai masaniya shi dai ya kame dalili to wannan dalilin da huzaifa shi malamai ke kai da kawowa akan shi wansu ce bai inganta ba wansu ce kaza to shi ne a cikin sai sahiya ya kawo hanyoyi na malaman hadisi na raddi ga masu ma kawo raunin shi ya kawo da kware maganu a hili wanda suke tabbatar da wannan ruwa ta inganta to su malamai daga baya eh sun ga ba makawa ruwayal gaskiya wanda ya karanta sai sahiya zai ga kware ruwayal madogara akan maganan ingancin ruwaya sai su ce menene babu itikafi cikakke sai a masallaci guda uku kenan ana iya yi a ko'ina amma cikakke ne ba a samun shi sai a masallaci guda uku kuma da wannan magana wanda yake zai iya tsaya diba ta cikin sula sahiya na albani tsakashin hadisi na 2786 za kusan littafi guda ya kama kwarai ya haɗa magana mai gaske haka kenan masala ce wadda take mai saɓani amma shi gaskiya abin da ya ce din saɓanin ce shi zai tsaya akan abin da nasan hadisi ya zo ya yi ƙayyade wurin guda uku su kuma suna kace ko an ce ko an ce ko masallatayya Allah ta masajid kenan ko ina ma tana ce masajid to ya ce tun da akwai amma dai tun daga nasan hadisi ya zo sai ma ke mai malamai suke kuma ba sa matsawa game da hana itikafi misali masallaci shi masallaci ke da matsayi masallaci ko yau ka zo ka zo kai ibada ce baka ba zama hana zama masallaci shi yasa ba wurin hana zama bane ba kenan ko da akwai wannan magana kuma ga sabani na ana yi ba a yi kuma masallaci da man gidan ibada ne kidan mutum ya zaba ce tashi ka tafi ka shi ta shi akwai magana kenan dan wuri ya wuri ibada ne haka wanda ma kuma zama suna rawa ma cikin masallacin shi yasa magana take da bata ba a malamai ba su ja akan abin har abin ya kawo matsala tsakanin al'umma shi dai ga matsayin abin wallahu a'lam kuma sau sai ya ce wa yustahabu lil mu'takif an yashghal nafsahu bi ta'atillah kuma ana so ga mai itikafi ya shagaltu bi ta'atillah da ta'a ga Allah bahira ba kullum aka misali ka salati wal qira'a wat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir wal istighfar was salata was salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam والدعاء ومذاكرة العلم ونحو ذلك kenan yace an so ga mai kafi ya shagalta da da'a ga aika misali irin su sallah irin karatun alqur'ani yawan tasbihi yawan tahmidi yawan tahlili ya take yan tasbihi kenan subhanallah ko mai tahmidi walhamdulillah at-tahlil shi la ilaha illa allah at-takbir shi allahu akbar kaga wannan shi na ka cewa zikiri guda wanda yake gama wannan hudun gaba daya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zikirin da guda ne daya kuma amma ya kunshi duk azkar nau'in azkar ya kunshi tasbihi takbiri tahmidi da tahlil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yace kuma wal istighfar da yawan neman gafara ta Allah astaghfirullah astaghfirullah sai kuma dawa annabi salati wasallata ala nabi sallam dawa annabi salati wannan sune kenan abin da ya dace a yau ta yi da addu'o'i wa muzakatul ilm kuma da muzakara ta ilimi kenan karatun ilimi ana iya diba karatu akan abin ilimi ana iya wannan yan wasu ne abin da ya dace a shagaltu kan ita kafi duk wannan dacewa yan wa dan ana mutane da yawa kurin su da yawa duk da ba lahi bane amma ba su gane muhimmanci an ba kurin su dai a ce kurin addu'a ta kafin da take kasama kurin suna bukatun suna da bukata zan je ta kafi kadai a ya abin ya da fadin gaskiya gaskiya shi wani kurin shi addu'a take kashi kurin dan yin addu'a kurin ba da wuri mai kware akwai roman ibada a balle a wannan goma ta ƙarshe kuma balle a ce gaskiya mutum wanda Allah bai ba hali ya yi ƙoƙarin zuwa maka ya je ya umara cikinan yau na Allah ka taimaka kai umara ko kai ta kafin ka gangariya 100% ba wani saɓani kan shi shi ne wurin da babu wani shubuwa kan shi eh ka je ka yi umara kurin ka samu goma ta ƙarshe a can kurin ka shiga harami kurin da kai wata kunya a wallah kurin ga abincin nan ka ta abinci ka sha lemu ka sha shayi ka sha kafi ka dawo kurin Allah ka je ba ba na bugun ka kaje bakin harbi ne kada harbi in ga ban da ke ga komi ga hotel restaurant komi akwai sai kai kwanan nan ka nawa kana gidan ka gida ba kun baka da ma ko da shi na ta mai hali wa yukrahu lahu an yashghala nafsahu bima la ya'ni min qawlin aw amal ku gane magana da ake magana kanta magana kai shi aka ce kullum malamai suka yi magana ka tara gaugawan suka magana a shi zalibai nake magana su ma ku gane masu magana ci ana ya ko'ina babu ruwaya hadisi marfu'i ta magana ci ana ya ko'ina babu magana maza a ce maza a abin da ke sabani wannan ruwaya ta kawo ya masallaci guda uku amma wani sun ce a ko'ina a yi ku gane magana babu hadisi marfu'i inda akwai da an gane rigima da mi za rigima babu hadisin marfu'i kararar da yace ko ina ku yi amma san asar na Aisha na wani sahabi yace kaza amma hadisin marfu'i wannan shine marfu'in wannan wasu ke suka akan shi shi kuma ga magana ya inganta na magana babu ita kafi illa misali salasa sai aure uku shi da matsalai kenan akwai dalilai wanda kullun shi muka ce muku kullun mutane ko da ka jayayya abin zama abin jayayya amma magana ce mai ƙarfin gaske nassin hadisi ya tabbata kan haka kuma ruwa sun tabbata magana cewa babu ita kafi sai a wuri guda uku illa su su malamai suka tabbatar da ya inganta daga baya ya su ana yin bai cika ba cikakke ne ya wurin Allah wa alam Allah wa alam ya ce yawa mutum kenan fahimtar da ya kama sa'ala shi ne ka abu wa yi kurahu lau an yi shakar nafsahu bi mala'ini min qawlin aw amal كما يكره له الإمساك عن الكلام ظن منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل yace an karhanta ga mutum ya shagaltu ma'ana da abin da bai mai amfani min kaulin wata magana ta hira banza ko na aikin banza kama ya karahu laular imsaku an kalam kamar da a aiki a ce nan kan ta kafi baka baka kowa magana kurun ka zama to kai magana na zakariya ne na magana maryam nisa'im ko na magana zakariya bai magana ya zama ta Allah a'a ba amma laihi ne ma kace baka magana laihi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana id kafi mata shi na kama ziyara mata shi kama ziyara abinda aka hana mu'amala da mata ta jin daɗi amma mata shi suna kama ziyara iya cikin id kafi saka mai ziyara ya yi hira har ma ya raka su shi wata rana ba daga safiya ce ta kame ziyara ya yi wajen raka ta sai ga mu da ga wasu wasu mutane sun zo wuce sun kitta cikin dare ne cikin duhun dare ne sun zo ya ga annabi da wata ya rakota ta suka gaggawa suka wuce da gudu ta suka suka wuce da gaggawa sun wuce annabi ce kai kai kai kai ku dawo ya ce wannan safiya ce binta koyi safiya ce nika tare ta sai ce subhanallah subhanallah yau ce za mu zarge ka ce a'a shaidan iya shiga mu zuce mutum ya raya mai bata mai abu yanzu ba maki shaidan ya samu ku akan ku a kun ga annaba da wata ba maki ya ce shaidan ya yawo a cikin jinin mutum a cikin mutum kamar da jini ke yawo ke an iya gudun annabi kenan wani abu ya sa musu tsisa musu sun ga manzo a cikin rai da wata ba san wace ce ba a shiga tunani akan ka an nan wata ce kuma ta shaide a shiga ka sai akan ka wani abu to dan gudun kanku hallaka annabi ce ga maka wannan safiya ta tafiya cewa safiya ce muke tare ta kamun ziyara shine nake raka ta kenan mutun yana takafi mata shi tana ya kamun ziyara balahi bane ba ta kamun ziyara ta tamna a hira gidan abuwa ne da dace dai kuma ya raka ta wani balahi bane ba shine kenan musulunci ba magana ta kumci kan mas'ala yace kenan kenan kama ka lahul imsak an kalam kaman da aka hana mai hana kin yin magana zanna minu tsammanin anna zalika mimma yuqribu lillah ai rishin magana shi ma wani wani takarubi ne wani kusanci zuwa ga Allah ne dan baka magana ko a kai magana an ta kama mai kyau illa hira ce ta duniya ta shiga lamarin duniya mun zai shiga itikafin ma kuma iya waje salula ya yi lagos ya yi abuja ya yi kaso ina ne ya yi kashi kasuwanci ke da kana cikin matsalaci kuma kuma da zai yi ne ya ce wa yi ba hu lahul khuruj min mutakifi lil haja alati la budda minha kama yi ba hu lahu tarjil tarjil sha'ari wa halqa ra'si wa taqlima azafirihi wa tanzif badani yace an wa yi ba hu lahul khuruj min min mutakafi an halitta mashi wuta ka shiga itikafi kuma wata bukata ta kama cile haja alati labudda minha amma bukata ta dole irin biyan bukata kana jin kashi ba wutsari an ce bukata masallaci kaga bai wa a ce a masallaci kamar da ake ba labarin wai wani wanda ake ce ya shiga masallaci ya yi na ce kwana arba'in ne ya yi bada wanda aka ba wannan wannan wannan wannan ta wannan wannan zakarar na yan dariƙa ka ji aka kwana shiga ya masallaci ya nemi Allah ba shi nashi kwana kwana abin bai hutu ba kwana abin bai hutu ba cin ka ba to a cikin kashin tsari yanzu na gina mutum ka tun da bai wa kwana abin bai kashi ba ba kashi ba tsari mutum dai dan adam da wuya ce ya shiga wani wuri ya kwana arba'in ba kashi ba tsari to an ce wawali ne ya shiga kaba ya kwana arba'in ba kashi ba tsari kuma wai wani muna wake wai abun mamaki wai iya nema Allah ya bashi da wani abu daban kuma Allah ya bashi haba dan wai na addini yake ina ina imanin ga da Muhammadu Rasulullahi kai ka ce la ila illa muhammadu rasulullah wanda kai ka ce babu an bauta da gaskiya sai Allah ka ce muhammad shine manzo na Allah kuma yawan sabanin wannan al'umma sauran al'ummomi sauran al'ummomi kana iya ta zakariya rasulullah isa rasulullah ya haya rasulullah ka sanin ko amma a wanda manzo Allah shi kadai ne shi ne ka tafi aisha kawo ƙari tauhidin risala dole wannan al'umma kawai sai tauhidi mana babu wani wani manzo shi yardarka da wani manzo bayan shi iya cikin kafircewa Muhammad Rasulullah gadiba sa Abubakar sun yaƙi mutanen musulma don mi yarda da an ma wani wahayi shi kawo aka yaƙe su aka halittar jinin su aka kashe su wasu ka musulma mai kawo da su kudin yarda an wa wani wahayi shi ne matsalar man ka yanzu musulmi yanzu bayan shekara dubu da rabi wai yarda amma wani wahayi na wani abu ya yi amsa an mai sako daga Allah kaga dole akwai jahiltar addini da ta kalidanci baka tsaya ce kaza kuma baka bincika magana wannan aiki da hankalin ka na mai imani ka yarda bayan manzon Allah ya zo duwan bayanin da yayi a ce wani ya zo da wani abu da manzon Allah bai wadi ba na ci gaban addini bayan manzon Allah karkarar ya wadi ma tarakatu shay tarakatu ba abin da na bari na kusantar Allah ya na muku magana na nisan ta Allah na ga muku karar ya bayani amma waka duk da haka mutum ya zo bayan manzan da shekara dubu kun dan soyayya kun ga ce ai kam ka yarda ga wani abu bayan manzan Allah ya koma ka Allah ga wani bawan Allah wani sunan wawali ne ya kawo na biya ce gashi Allah ya ce ku yi kuma ka amsa kana faɗa wajen kare abu Allah akwai jahilcin addini gaskiya yanda wanda ya yarda da gaske Muhammadu Rasulullah to ba zai yarda ba da Allah ya yi sako ga wani ya gaya mai kaza babu ko ko kulhun lahu ko fatiya shi kuma muke cewa ko da ya ce amun amun amun wayin fatiya ya ce kafiri ne wa mai wayi a fatiya ce ko ba zai na ba sabu babu wani wanda Allah zai ba wani sako bayan Muhammad Rasulullah kuma da ba fahimtar sahabbai a sun iske ni ina ga cikin Umar ne cikin sahabbai na ka Umar cikin aka Umar dai sun kai ziyara wajen ɗaya cikin sahabiya tana kuka tana kuka su ci kuka biki ta ce kina kuka kan manzala ya mutu abinda manzo Allah ya iske ga Allah ya yi abinda bari na duniya ta ce ba ina kuka ba kan manzo Allah bar duniya sai manzo Allah abinda iske ga Allah ya yi abinda da ya bari a nan duniya ina kuka dan yankewar wahayi da Abubakar da Umar suka shirya kuka su ma kin fahimta sahabbai bayan manzo Allah wahayi ya yanke ta ce ina kukan yanke wahayi daga sama ma'ana nan menene Allah ya yanke dan kasa Allah ya yanke wannan sabuwa ya kare Allah ce baka san an kare he wannan wanda aka bari dai ba wani abu sabo daga Allah yanki wannan shi fahimtar sahabbai ba Allah dai ya aiko sako daga sama zuwa ga bayi a ƙasa ya ƙare wannan shine imanin sahabbai haka suka haka suka duniya kuma haka imanin kware yake duk wanda zai yarda annabi an yi wani wahayi to iya cikin rudu imanin da yake da'awa zai waye gari kafiri ban bai da shi dole ka yarda bayan manzon Allah babu sako yace kenan ba a hana ba ya ce bayan ya ce ba laihi huta ويباح له الخروج من متكفي للحاجة التي لا بد منها باب الله هي وتلك يقول أنت كافر شيء دم وتبقاتا وده لا بد منها دوله ita kama yubahu lahu kama yubahu lahu tarjilu sha'rihi kamar yadda aka halatta mishi tsehe gashi kenan ya fanyo gashi ko da zai ba misali annabi iya cikin itikafi aisha aisha ta zo ce aisha ta ce iya masallacin amma sai mai kamun kan cikin daki na in tsehe mai gashin shi ta mai fanye ta gyara mai gashi iya cikin itikafin ta mai kamata kan ta tsehe mishi yace kaman tarjilu sha'rihi tsehe gashi wa halqu ra'sihi kuma da aski gashi balabal a yi aski a cikin bala a yi aski wata kalima a zafirhi kuma babu laihi a tsaye a cire farce haka watan zifi badani bala ka yi wanka ka gyara jikinka ya ce wa ya batul itikafi da khuruji ligar haja kuma abin da yake bata itikafi huta ba dan wata bukata ba wabil wata kuma haka yin jima'i yana bata itikafi wannan kiran su suke ba ta ita kafi huta ba ta bukata ba kuma da saduwa da iyalai shi malamai ke cewa wadda abin ta kafewa babu wata ruwaya wadda ta kawo shi ga ladan shi karan kashi ita kafin babu ba hadisi da ya zo ga ladan ita kafi illa neman wannan wata na ramadan wannan magana ta wata ne mai fadala na ibada kuma ana san ibada a cikin shi mai yawa kuma da dace da lalata kadar wannan kudin shine wannan fatalci a ran amma a karan kanshi gashi ga dalilan shi ba shi da ran ba abin da zo kanshi amma neman kenan ke bantar dan dacewa da wannan fadala wata ke ama aji bayani akan ta ta yawan azkar yawan tasbih katun qur'ani da sauransu balan da ran shine kuma ake so kenan a kebance a masallaci ko a wancan wuraren da aka ambata dan yawaita ibada da dacewa da daren da ta kadar Allah mana muwafaka da ibada mai yawa cikin wannan kuma ina ga nan ya kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad insha Allah zamu tashi farkon kitabu zakat insha Allah da darasi na gaba Allahumma yanzu mun ka kashin kitabu siyam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته